بفضلك وانشر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارشده الي عند حاجتي اليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله shafi na nawa ne kawai shafi na hudu to ina za mu tashi to bismillahir rahmanir rahim wal ajizu gajiyawa muhalu abun korewa ne anillahi ta'ala ga barin Allah ta'ala wancan al'adam wal hudus wal fana wal munasabat wal iftiqar wal shariku kishiyoyi ne na al ma'ani abdadul ma'ani wannan kuma da za mu karanta su kuma abdadul ma'anawiya kishiyoyi da na sifofin Allah al-ma'anawiya ka gane ai al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu sune al-ma'anawiya to kishiyoyi shine al-ajizu gajiyawa shine kishiyar al-qudratu al-qudratu iko sifa ce matabbaciya ga zatin Allah ta'ala. To, amma al'ajizu kasawa ko gajiyawa muhalin abun korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala. Iko da kasawa, wannan yana da iko wannan ya kasa, kaga akwai bambanci, kishiyoyin juna ne. To, iko sifa ce ta Allah, kasawa kuma abun korewa ne ga zatin Allah. Wal ikirahu tilastawa, ka gane ai, tilastawa. abin da bai yi nufi ba shi ne kishiyar irada al'iradatu nufi abin da ya yi nufi shi yake aikatawa abin da bai yi nufi ba ba wanda ya sai tilasta masa ka gane ai tilastawa muhalu abin korewa ne an lillahi ta'ala ba wanda ya isa ya tilasta masa wal jahalu rashin sani a ce akwai wani abu da Allah bai san shi ba a wannan muhalin abin korewa ne an lillahi ta'ala shi ne kishiyar al'ilmu al'ilmu aljahalu kishiyoyin juna ne, al'ilmu sifa ce ta zatin Allah, aljahalu kuma abun korewa ne anillahi ta'ala, walmautu da mutuwa, muhalin abun korewa ne anillahi ta'ala, almautu shi ne kishiyar alhayatu, alhayatu rayuwa shi ne alhayu, huwa alhayu la ilaha illa huwa fa'abudu, ko Allahu la ilaha illa huwa alhayu da ƙayyum, alhayu sunansa ne. to saboda haka almautu abun kolewa ne anillahi ta'ala wa samamu da bebanta a gane ai wa samamu kurumta al'asammu kurma ba al'a'ama makahu al'abukamu daidai to a samamu kurumta muhalin abun kolewa ce anillahi ta'ala ita ce kishiyar asam'u asam'u ji wannan sifa sai ta Allah kurumta kuma abun kolewa ne wani mai wal'ama da makamta ta gane ai ita ce kishiyar albasaru shi Allah asami ulbasiru ne mai ji ne mai gani ne asamu wal basaru sifa ce ta Allah to al'ama makamta kishiyar albasaru muhalin abun kolewa ce anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala wal bakamu da bebanta ita ce kishiyar alkalamu kasan kulma daban daidai daban can mun ce a wato a sama mu kurumta nan kuma an ce albaka mu bebanta ko kamar yadda kasan a sam'u daban alkalamu daban to haka nan a sama mu daban albaka mu daban idan aka ce kulma wanda baya jin magana ko da shi yana magana shi ake ce masa kurma idan aka ce bebe wanda baya iya yin magana ko ya faɗa ba a fahimtar me yake faɗa wannan shi ne bebe ko da yana ji ko da an yi magana zai ji amma shi baya iya magana wannan shi ake ce masa bebe al'abukamu kenan ka gane ai to amma akan haɗa wa mutum ɗaya duka shi kulma ne kuma daidai ne ma'ana in an faɗa baya ji kuma shi baya iya faɗa kaga wannan kulma ne kuma daidai ne amma akwai kulma wanda ba daidai ba akwai daidai wanda ba kulma ba shi yasa kaga sifofin sun bambanta inda ka san asamu daban alkalamu daban ji daban magana daban to haka nan kurumta daban bebanta daban to dukkansu da kurumtar da bebantar muhalun abun korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala wa ha'ula waɗannan sifofi abdadul ma'ani su ne kishiyoyin sifofin nan ma'ani da muka karanta a baya alhamdulillah sai me kai ma nasa haka yake mu cewa yi wa haulai a bidadul ma'ani to akwai kuskure ka gane ai can a baya da ya sa alaman nan da ya raba tsakani to abun ya kamata a rubuta wa haulai a bidadul ma'ani a nan kuma da muka zo sai a ce wa haulai a bidadul ma'anawiya amma sai haɗe su gaba ɗaya a ƙarshe ce maka wa haulai a bidadul ma'ani da muka ce wal kidamu wal baqa'u ko ba shi ba a shafi na biyu da aka ce alƙudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal samu wal basaru wal kalamu sai aka ce wa ha'ula'i hunnal ma'ani ko to da da aka ce na'am ya kamata a can inda aka ce wa shariku sai a ce wa ha'ula'i abdadul ma'ani nan kuma da aka ce wal bakamu sai a ce wa ha'ulai abdadul ma'anawiya kamar yadda a can al ma'ani daban al ma'anawiya kuma daban to alhamdulillah sai ne aka bari shafi na nawa to ina za mu tashi shafi 24 dai fasulun rabewa kenan insha Allah fitta yammumi a cikin taimama masali ne da zai mana bayani a cikin hukunce-hukuncen taimama wa ya tayammumul musafiru matafiyi yana yin taimama amma fa fi jeri ma'asiya tafiyar da take a cikin wani aikin saɓon Allah a cikin tafiya ta halal ko ta ibada ka san akwai ibada akwai al'ada kuma akwai saɓon Allah to tafiyar ibada kamar zuwa aikin haji ko zuwa jihadi misali ko kuma tafiya ta al'ada tafiya kasuwanci ko zuwa aure ko wani abu dai wanda yake ba saɓon Allah ba kuma ba ifada ba to duka ya halatta mutum in ya cika sharaɗin taimama ya yi taimama ya yi sallah amma banda mai tafiya ta saɓan Allah na mutumin da ya ke ɗan fashi ne a daji ka gane ai ko mai tafiya wasa na karta ko zai je shaɗi ko dambe ko kokuwa ko kallon ƙwallo a zamanance kenan wasan zamani ko mai zuwa neman mata don fasikanci ko mai zuwa caca wani gari to duka wannan bai halatta su yi saɓon a su yi taimama su yi sallah ba rangwame ne da Allah ya yi wa bayinsa masu ɗa'a bai shafu masu saƙo ba to babbar matsalar a nan shi ne in ya rasa ruwan alwala ba zai yi taimama ba in ya yi taimama ya yi sallah bai yi ya yi sallah ba yi da tsarki domin taimamarsa ba ta halatta ba shi ne saɓon Allah matsala ta biyu idan kuma bai yi taimama ko ya samu ruwa ya alwala ya yi sallah ba za a rubuta masa zunubin tarihin salati yana cikin tsaka mai wuya ba da mafita saboda haka saɓon kawai ya haƙura da shi ya dawo ya fi masa sauki in ya yi sallah to ya yi sallah babu alwala don taimamarsa ba ta halatta ba kaga shi ma wa man salla bi ghairi wudu'in amidan akwai matsala ko in kuma bai yi sallar ba don cewa bai samu ruwan alwala ba kuma taimama ba ta halatta gare shi ba to kuma ba yi da uzuri na kin yin sallah akan lokaci saboda haka ga yi haƙura da sabon Allah to malam ya gaya maka dai matafiyi yana yin taimama amma fa da sharaɗi tafiyar ta zama ba ta saɓan Allah ba ce. Haka nan wal maridu da marar lafiya, ka gane ai, yana zaune a gida, shi ba matafiyi ba ne amma bayi da lafiya. To da matafiyin nan da marar lafiya da yake kwance a gida, dukkansu suna yin taimama bi faribatin domin sallar farilla, au nafilatin ko sallar nafila. duka matafiyi da yanka ruwa ya halatta ya bigi ƙasa don nafila ya yi taimama ya yi sallah haka nan ya halatta ya bigi ƙasa don sallar farilla in lokacinta ya yi ba ruwa ya yi taimama ya yi sallah haka nan mara lafiya a gida wa ya taimamul hadiru sahihu mazaunin gida mai lafiya yana yin taimama ne lil fara'idu domin farillai kadai shi ba zai taimama don nafila ba shi wannan ya saba waɗancan alhajiru shi mazaunin gari ne kaga ba almusafiru bane kuma asayihu shi mai lafiya ne ba almaridu bane gashi mazaunin gari gashi mai lafiya to in hali ya kama na rashin ruwa ya halatta yayi taimama lil faraidu dan sallar farillai kadai ita ma da sharadi idza kafa kuru da waqtiha in yaji tsoron fitan lokacinta ka gane ai kamar ya tashi a makare bai yi sallar asuba ba rana ta kusa hudowa shi kuma babu ruwa a gidansa in yace sai ya fita ya je ya ebo ya nemo ruwa ya yi alwala rana za ta hudo bai yi sallar asuba ba to tun da yana tsoron fitar lokaci ya halatta a gidansa ya yi taimama ya yi sallar asuban nan kan rana ta hudo bai yi ta Eh. Eh. kai alwala ko kai wankan janaba rana za ta hudu to kai taimamar ka ko da janaba ne kai sallar asuba an maka rangwani eh amma shine sharadi guda daya ba a ce izafa kadal ma'a ba domin mazaunin gari ba zai ce ya rasa ruwa ba kun babu a gidanka akwai a gidan makocinka akwai a rijiya ko a bohol din ma ba ku da kuji in dai mutane suna rayuwa a gari ko ƙauye ne ko riga ce ba za a ce babu ruwa ba in ba ruwa da me suke rayuwa to amma matsalar in yace zai yi amfani da ruwan lokacin sallar zai fita kai wannan ko akwai ruwa a gidanka a randar misali kana da ruwa a randa idza kafa kurujul waqti bi istimalil ma'i in yace zai ɗebo ruwa a randan nan ko gashi a buta ma in yace zai je yin wankan janaba ya tashi da janaba ya makara rana za ta hudu bai sallar asuba ba ya ajiye ruwan ya yi taimama ya yi sallar asuba in yaso daga baya ya je yi wankan saboda zai gaya maka a gaba wala ya juzu ta'kiru salati li adami tahara ba a wannan fasalin bane zai gaya ma a gaba jinkirta sallah har lokacin ta ya fita ta zama ƙara'i ya adam ni ɗaharata wai don rashin tsarki to la ya juzu baya halatta kar ka yadda wai don kana da janaba ko tufanka ba akwai najasa ba ka samu ruwan wankewa ba ko tufa ne ka ajiye wannan tashi kai sallar ka da najasar a jikin tufafu inda ka yi alwala ko ka yi taimama in janaba ce ka yi sallah ko da akwai ruwa kar ka jinkirta sallah wai don rashin tsarki wannan ka'ida ce da yawa ba su san haka ba wala ya taimamu alhadiru sahihu mazaunin gari mai lafiya baya yin taimama bi nafilatin don sallar nafila dama sai lil fara'id kawai aka ce ko da shafa'i da wutiri ne ka gane ai shi yasa a ƙarshen maganar taimama zai taimaka wa man sallar isha'a bi janabatin qamal shafi wa lutri min ghairi ta'khiri wanda ya sallar isha da taimama to lalle ya tashi ya shafa'i da wuturi bayan ishan ko da al'ada ya saba jinki da shafa'i da wuturi sai ƙarshen dare in dai da taimama ya sallar isharsa to daga ya sallame fa ya tashi ya yi shafa'i da wuturi saboda me in ya bar taimaman nan ta kare ta sallar isha to kuma fa ko da zai rasa ruwa alfulul yahudo bai da damar da zai tana mai shafa kudi domin ba a yin mazaunin gari mai lafiya baya taimama da nafilatin dan sallar nafila wala jumu'atin wala sallar jumu'a ko da juma'a za ta tsere masa ba a yin ta da taimama wala janazatin wala sallar jana'iza illa idza ta'ayyanat alaihi janazatu sai dai idan jana'iza ta ayyana gare shi bi ma'ana ga ta nan ta fito yanzu ya ganta kuma ba yi da alwala daga al'ainu ne ta ayyana in yace zai tsaya yin alwala jana'iza za ta tsere masa yawwa to ya bar yin alwalan kawai ya bigi kasa da niyyar taimama ya shafi fuska ya bigi kasa ya shafi hannaye ya dai ya samu wannan sallar ya halatta ko da akwai ruwan to alhamdulillah sai ne izziya shafi الباب الأول في الطهارة شافي نبير إزية بابي نفرقو أشيوان لتافي نإزية في الطهارة زي ما بيان cikin طهارة ina fata an gane in aka ce at-taharatu a shari'ar musulunci suna ne shamili da yake tattaro a hukunce hukunce da yawa aka ce at-tahara tsarkin kashi da fitsari sunansa tahara gusar da najasa a jikin tufafi wanke tufa mai najasa sunansa ɗahara alwala sunanta ɗahara taimama sunanta ɗahara wankan janaba sunansa ɗahara wankan haila sunansa ɗahara wankan biki sunansa ɗahara duk waɗannan abubuwan suna amsa sunan ɗahara kuma duk fasalolin da zai kawo mana a cikin waɗannan abubuwan shi yasa ya ware babi amma kowanne mas'ala da fasalinta wannan mas'ala tana da fasali ya kusa goma amma babi ɗaya ne babi ne na farko fi ɗahara amma akwai fasali cikin izalatun najasa ko duk a cikin babin ɗahara take akwai fasali cikin taimama akwai fasali cikin alwala akwai fasali cikin wankan janaba akwai wankan biki wankan haila duka akwai amma duka sunansu ne a ɗahara saboda haka ya waye musu babi guda ɗaya na farko domin sai da ɗahara ake sallah kafin a shiga albabu sani fi salati sai an fara sanin tsarki da hukunce hukuncensa da nau'o'insa sai ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa anzalna min saukar ma'an ruwa tahura mai tsarkakewa minas sama'i daga sama Allah bai ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahiran ba هناك فرق بين الماء الطاهر والماء الطهور in ake a tsahuru ma'ana mai tsarkakewa akwai a tsahir mai tsarki amma kuma gairu mu ɗahiri saboda haka Allah ya kawo shi da sunan ɗahura mai tsarkakewa to malam zai mana tafsiri na ma'anar alma'u ɗahur ya ce alma'u ɗahuru abinda ake ce masa ruwa a ɗahuru mai tsarkakewa ma kana ɗahiran shine wanda ya zamanto mai tsarki fi nafsi a cikin kansa shi kansa yana da tsarki in ya taba ka ba na dasa ba farko kenan kuma ya zama mutahiran mai tsarkakewa ne ligairihi ko ligairihi ga waninsa shi kansa yana da tsarki kuma zai ya tsarkake ka zai ya tsarkake na dasa da taba tufanka zai ya tsarkake fitsarin da ya fito a jikinka ko bayan gari ko mari ko wani ko janaba ta ta same ka duka zai iya tsarkake ka wannan shine ake ce masa alma'u tahur yana da tsarki kuma yana tsarkakewa sai ce kama bahari kamar ruwan kogi ba wani ruwan sama ne kadai da Allah ce wa anzalna min sama'i ma'an tahuran ba shi kadai bane kamar ruwan kogi yana nufin ruwan teku ko da yana da zartsi ko gishiri ba matsala wannan dahuru ne yana tsarkakewa wal bi'ri da ruwan rijiya wal madari da ruwan sama amma da sharadi idza lam yatagayyar shay'un min awsafihi salasa idza yayin da shay'un wani abu min awsafihi salasa daga sifofinsa guda uku lam yatagayyar bai jirkita ba da ya sifofin ruwa guda uku wahiya ita ce allaunu launi a ido yanda aka ɗebo shi a rijiyar nan ko a kogin nan ko a famfo ko a bohol launinsa yana nan yanda ya fito yanda Allah ya halicce shi bai canja ba wadda abu da ɗanɗano yanda ya fito ɗanɗanansa bai canja ba ko da ya fito da zartsi ko da ɗanɗanon kanwa in a ramin kanwa aka ɗebo shi amma dai tun da haka ya fito bai canja daga wannan ɗanɗanon nasa na asali ba warrihu da kuma ƙanshi idan bai canja ƙanshi ya yi ƙanshin turare ko walin kalanzir ko walin fetur ko ƙanshin sabulu ba to wannan shi da ake cewa alma'u dahu yana nan a asalin halittarsa ta asali da Allah ya halicce shi in ya fito da zartsi kamar ruwan teku ba ruwanka da zartsinsa haka Allah ya yi shi in ya fito da ɗanɗanon kanwa ba ruwanka da ɗanɗanon kanwarsa haka Allah ya halice shi in ya fito da launin baki kamar inda ake haƙoƙon ya yi kamar tawada ba ruwanka haka yake in ya fito fari fat kamar an sa madara saboda mazauninsa farar ƙasa ne ba ruwanka haka Allah ya halice shi amma in a hannunka ya canja ya canja ɗanɗano a hannunka ko ya canja launi ko ya canja ƙanshi to wannan ba zai tsarkake ka ba amma sharaɗi ne abin da ya canja launin ko ɗanɗanon ko ƙanshin bima fakku da abin da yake gwaɗewa an hugare shi galiban marin jayi abin da mafi rinjaye zai rinjaye da ɗabi'arsa ta asali ta launi ko ɗanɗano ko ƙanshin ya ce kalla bani kamar nono idan ya shiga ruwa ya jirkita masa launi ko ɗanɗano ba zai yi alwala ba wal asali da zuma idan ta jirkita ruwa ruwan ya yi zaƙin zuma ba zai yi alwala ba ba zai yi tsarki ba wal bauli da fitsari wal ajirati da kuma bayan gida shine kashi idan mun lura malam ya kawo mana sifa guda uku biyu na farko abubuwa ne masu tsarki don har ana sha nono da zuma biyu na ƙarshe kuma najasa ne fitsari da kashi amma a wannan hukuncin na bayanin at-tahuru duk hukuncin su ɗaya ne kowanne ba zai tsarkake ka ba da ruwan nono da ruwan da zuma ta shiga ta girkita shi haɗa da ruwan sabulu da ruwan ɗan wake da ruwan tsari duka wannan ka in ya taba ka ai ba na jasa ba ne dan ya taba jikinka za ka yi sallar ka da shi ɗahirun ne amma fa gairu mu ɗahirin ba alma'u ɗahuru ba ne to wannan na biyun shi kuma fitsari da bayan gida haɗa da ‘yan uwansa kamar jini da ruwan kwata idan ya jirkita ruwa to yanzu ba maganar ya tsarkake ka ba shi kansa in ya taba ka ma sai ka gusar da shi ma na jasa ne to sai ma da yace fa in ta gayyara shawun min awsafihi salasa idan wannan ruwa ya jirkita da wani abu daga siffofin nasa guda uku al-launu wa ta'amu wa rihu bima zikira da abin da aka ambata ne na al allabanu wal asadu wal baulu wal azratu wa nawi ko da wani sa ne kamar addamu eh ko kuma asabunu ya jirkita shi to fala sihlu ru'u minu yin alwala da wannan ruwa baya inganta walal gusul wala wanka na janaba ko haila ko biki walal istinja wala tsarkin kashi da fitsari duka baya halatta ai da wannan ruwan har kusan da najasa a jikin tufa duk bai halatta a yi da shi ba to alhamdulillah sai mu tashi wal mutadayyiru bi dahir dahirun gairu dahuri sai me risala shazi risala shafi na nawa ɗari da ashirin da nawa ɗari da ashirin da hudu samuru dani gajeren bugu ina za mu tashi sun mata ƙulu sannan in ka gama tahiya da salati ibrahimiyya da addu'o'in da suka biyo bayan tahiya sai ka ce assalamu alaikum an mace Allah ya tabbata gare ku taslimatan wahidatan sallama ƙwaya ɗaya za ka yi an yaminika a gefen damanka ta farko kenan assalamu alaikum shine an yamini ka ga gefen dama taqsidu biha da farko kana nufa da wannan sallamar qubalata wajhika daula da fuskarka sai sun fuskarka assalamu wata tayammul kuma kana da mai tajira a cika da kanka kalilan kadan alaikum in ka ka assalamu alaikum sai ka nufi kubalata wajhika tukun daula da fuskarka sannan kuma sai ka da mai da yin sallamar kadan haka za ya fa'alu imamu a kauli mashuhurin malikiya haka liman yake aikatawa sallama ɗaya warrajul wahadahu da namiji ko mutum da yake sallah shi kadai sallama ɗaya kenan shine mashuhurin malikiya da liman da mai sallah shi kadai ba sallama ta biyu ballantana ta uku wa ammal ma'amu amma shi ma mu fa yusallimu wahidatan yana yin sallama guda ɗaya ta farko ya tayammulu biha da yake damaitawa da ita kalilan kaɗan kamar yadda limamin sa yayi wai ruddu ukura yana juyar da wata sallama ta biyu alal imami ga limaminsa kubalatahu daula da limamin nasa ka kaddara limamin yana gabansa a ciki yana setin bayan liman to in yayi sallama ta farko assalamu alaikum rahmatullahi ya damaita sai ya dawo da kan kuma setin fuskarsa kubalatahu daula da limamin nasa yayi masa sallama assalamu alaikum ta biyu kenan yushiru biha yana nuni da ita wannan sallama ta biyu bi ma'ana yana nuni da kansa ilaihi zuwa ga limamin nasu ina fata an gane sallama ta biyu kenan wai ruddu ala man kana sallama alaihi ala yasarihi kuma yana juyar da sallama ta uku a bisa wanda ya kasance ya yi masa sallama a gefen hagunsa sai sake kallon gefen hagu ya ce assalamu alaikum sallama ta uku in yana tsakiyar sahu kenan fa'in lam yakun sallama alai ahadun amma idan ba wanda ya masa sallama a gare shi a gefen hagu shine a ƙarshen sahu ta ɓangaren arewa kaga ba kowa a gefen hagunsa kenan ko kuma a'a wanda yake gefen hagun nasa ɗin masabuki ne da aka yi sallama ya tashi ci ko raka da ta tsere masa kaga lam yakun sallama alai ahadun ba wani mutum da ya masa sallama a gefen hagu to lam ya rudda ala ya sarihi shay'a ba zai ji yadda komai na sallama ba a gefen hagu ko da akwai mutum a gefen hagu in dai bai masa sallama ba ma'ana sallamarsa ta farko da yake hagun ɗinka da ya sallamarsa ta farko ai da mai tawaye kai ne a damarsa kai yewa ka kaddara kai yewa sallama in musulmi ya ma sallama ko akwai haƙƙin biyar masa da sallama to idan kai taka ta wajibin kai ma a gefen dama kai wa limamin ka raddi sallama ta biyu to wanda yake gefa hagu yana da haƙƙi tun da sallama ta farko kai ya kalla yayi ma ko to shi ma ka juya ka maida masa wannan sallama ita ce taslimatul raddi yawa wannan a mazhabar malikiya haƙƙin mamu kenan wa yaj'alu yadayhi yana sanya eh hannayensa guda biyu tafin hannu yake nufi fi tashahudi cikin tahiyyarsa din nan alafa ki zai akan cinyoyinsa guda biyu dama na ce za mu zo wannan gurin a baya mun yi batun dagowa daga sujjada farko da zaman dagowa daga sujjada ya ce zai ɗora hannayensa ala rukubatai ko na ce dama an zo zaman ƙarshe na sallama zai gaya maka yana ɗora hannayensa ne ala fankifai shine bambancin zaman dagowa daga sujjada da kuma bambancin zamantahiya in daga suje da farko ka dago ka zauna to hannayenka za ka ɗora su ne akan gwiwoyinka haka amma in zamantahiya ne to za ka ɗora shi ala fakidaika kamar da nan yace wa yaj'alu yadayhi fi tashahhudihi ala fakidai akan cinyoyi ba ala rukubatayhi ba wa yaqbidu asabi yadihi al-yumna yana danke ɗan yatsun hannunsa na dama waɗannan kenan wa yabsudu sababa amma yana shimfiɗe ɗan ali wannan ɗan yatsa waɗannan guda hudu waɗannan uku da wannan ya damce sa haka shine ya ƙabilu amma shi sababa ya hu zai shimfiɗe shi haka wato zai miƙar da shi yushiru biha yana nuni da ita haka in za a ishara nuni ba haka ake ba to haka nan akan cinye tasa zai yi nuni zai yi ishara da ita wannan ɗan yatsa haka kenan ba motsawa a wannan kaulin zai yi nuni kawai ya tsayar da ita wa kad nasaba harfaha ka gane ai wa kad kadan ma nasaba harfaha ya dakatar da motsa ta ila waje zuwa ga fuskan nan nasa kar kar ya motsa dan ya ya tsaye da shi haka a wannan kauli to sai ce waqtu lifa amma an yi sabani fi tahariki a cikin motsa dan yatsan nan sababa a cikin tahiya wakila aka ce ya ata kidu yana kudurewa bil isharati da wannan nunin da aka ce ya na farko in ya tsaye da ita haka baya kada ta baya motsawa to a zuciyarsa yana kudurewa annallaha ilahu wahidu shi Allah ɗin abun bauta ne ƙwaya ɗaya abun da ɗan yatsa yake nuna a tahiya kenan in yayi haka da shi ya tsaye da shi bai motsa ba to Allah ɗaya ne abin da yake nuna ko masu hudu ba ko masu wa'azi in za su yi ishara na kaɗaitawar Allah yawanci akan yi haka inna Allah ilahu wahidu ana nuni da wannan ɗan yatsa to a tahiya ma abin da take nunawa kenan wa ya ta'awwalu man yuharikuha man yuharikuha wanda yake motsa ta a cikin tahiya ya ta'awwalu yana yin tawili annaha cewa ta ɗan yatsa nan da yake motsawa maƙamma'atun guduma ce duk shaiɗan ta koran shaiɗan wai in kana motsa in shaiɗan ya latso ka zai sama wasu wasi sai ga kamar ka rike guduma za ka buga masa tana koran shaiɗan wannan wanda yake motsa ta shi ne ya wannan tawili to amma shi mai risala sai ce wa ahsibu amma ni ina zato ta'awila zalika fassara ko tawilin wannan motsa ɗan yatsa ba magana koran shaidan ba shaidan da yake shiga cikin zuciya yake yawo cikin jini duk daga zuciyarka har gaɓoɓinka ina wani ɗan yaron ka kwaya ɗaya zai ba shi tsoro ya kore shi in ji mai risala fa ya ce ni ina zaton tawilin wannan motsa ɗan yatsa an ya zukura mai sallah ya dinga tunawa bi zalika da wannan motsa yatsan min amri salati daga al'amarin sallah ba ya muna'uhu abinda motsa ɗan yatsan nan zai hana masa insha Allah in Allah ya so kaga ya nuna maka ijtihadi da yayi yace insha Allah in Allah ya so wannan motsa tsaya da zai hana masa an sahu da yin rabkanuwa fiha a cikin sallah wa shuguli da shagaltuwa an ha gabarin sallah zai dinga tuna maka fa sallah kace kaga wannan tawili nasa ya fi bada ma'ana wa yabsudu yadahu yusra amma hannunsa na hagu da aka sai ya dora shi shi ma akan cinyarsa ta hagu yana shimfiɗe shi ne ala fakizihil aisari akan cinyarsa ta hagu na dama kawai ake dunkulewa ake yin ishara da ɗan yatsan sababa ko ake motsawa amma tafin hannu na hagu zai shimfiɗe shi ala fakizihi al aisar akan cinyarsa ta hagu wala yuharikuha ba zai motsa ɗan yatsan hannun hagu ba wala yushiru biha kuma ba zai yi nuni da ita ba to alhamdulillah wa yusahabu zikru ba mun gama sallah da sallama saura kuma addu'o'i da azkaru da ake yi bayan sallama sai ne eh ya coge harfa har motsa ta ya wato ya tsaye da ita baya motsa ta ka gane ai idan aka ce to motsawa ne amma sai ya ce yuharikuwa ba asalin alharku din juyawa ومن الناس من يعبد الله على على حرف abuza jujjuyawa jujjuyawar addini ko aqida fa in asabahu khairun idma annabihi in alheri ya same shi da ya musulunta ya samu lafiya da wadata kudi yana shigowa a idma Allah zai nutsu da addini wacce kai wannan addini addini ne mai kyau wa in asabatu wa wa asabahu sharrun fitnatun in qalaba ala wajhihi idan da ya musulunta ya gamu da masifa da annoba da talauci matarsa ko ɗansa ya mutu ko shanu suka ƙare a in kalaba alawaji sai ya kuma ce kai wannan addinin wannan addinin ba su kyau ya Allah ya kasira duniya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin to Allah ya kiyashe mu ka san shi Allah ba inda ba jarabban bawa wani in ya musulunta sai a buɗa masa wani ya musulun da kuma a ɗora masa talauci da jinya wai a ga yaya da gaske yake yi Eh mana babu alhamdulillah alhamdulillah wannan ya gamu da abin malamai da kike zama kawai ya shiga wahala. Allah ya jarabe shi da gaske yake yi, to idan za mu tashi hashiya, wato alharfu asali juyawa, da yake nasaba harfa kamar ya dakatar da juya ta ita ɗan yatsa. shafi 270 da 273 na'am wal qunutu kaga al qunutu yanda yake ai lafazuhul muktaru indana lafazin al qunutu wanda yake shine abun zabi indana a wajen mu malikawa zaka ji lafazin al qunutu yana bambanta kamar yadda lafazin tahiya yake sabawa to amma lafazin al-qunutu wanda ya shine abin zabi a wajen mu malikawa shine Allahumma ya ubangiji ai ya Allah idan ka cire ni a ranar na Allahumma sunan ba ya koma Allahu ba Allahu ne aka sa mi a ya zama Allahumma to malamai suka ce wannan mimun din mai shadda Allahumma wato ita ce aka musanya da ya'un nida'i in ka ce Allahumma kamar ka ce ya Allahu ya din nan aka ɗauka aka kai ta ƙarshe ta zama mi'ara ta zama Allahumma Allahumma ai ya Allahu ya Allah inna cewa mu nasta'inuka muna neman taimakonka ai nadlubu milkal i'anata muna neman taimako a wajenka shine nasta'inuka asinu wa ta'uli talabi ka gane in ka ce lasta ka zo ka muna neman ka shi yasa ake cewa istighfari ka gane ai ai in ka tashi ba cewa ba cewa kai Allahumma istaghfir lana ba Allahumma ghfir lana ko to amma idan za a umarce ka sai a ce ka nemi gafara istaghfir li zanjika ko wastaghfir li zanjika to sinu wa ta'u li talabi na nema ne ma'anarsa na dulubu milkal i'ana muna neman taimako a wajenka ya Allah ala da'atika abu sayi maka da'a eh domin zuciya ba ta da kashi in ba Allah ne ya shigo lamarinta ya taimake ta ba to ba za ta iya yin da'a ga ubangiji ba ma'anar nasta'inuka kenan muna neman taimakonka abu sayi maka da'a wa nastaghfiruka muna neman gafararka ai nadrubu minkal magfirata muna neman gafara daga wajenka wahi abin da aka ce mata almagfira gafara shine asitru sitrtawa an zunubi ga barin zunuban da muka aikata wala tu'akidna karka kama mun biha da ita tunda dai waqa wala zala ne kika mun riga mun yi ko ba zai taba yiwu a ce ba mu yi ba to sai dai muna neman an zo lahira ka ta wannan laifin ya zama da mu da wanda ba mu yi ba duk daya in an zo ana bincike a ranar alkiyama falatu a kizna biya karka kama mu da ita shi da ma'anar gafara wa nubiru duka muna ba da gaskiya da kai ai nusajjiku muna gaskantawa duka ai bi wujudika da samuwarka muna gaskanta lalle cewa akwai ka ya Allah wa natawakkalu muna dogaro alaika ai na atamidu muna jinginuwa shine dogaro din alaika gare ka fi umurina cikin al'amuranmu wa naqna'u muna kaskantar da kai ai nakhda'u shine naqna'u nakhda'u daga alkhudu'u muna kankan da kai ai wa nazillu kuma muna kaskantar da kanmu laka gare ka wa nakhla'u muna tuƙuwa wancan nunun ne naqna'u wannan kuma nakhla'u ai wa naqla'u al-adyana muna tuɗe dukkan sauran addinai na kafirci kulla gaba ɗayanta bi wahadaniyataka domin kaɗaituwarka duk wasu addinai wanda suka saba addinin musulunci mun tuɓe su kamar da muke tuɓe riga al-ikhlau din tuɓewa ne ba Allah ce fakhda'na alayka ya ga annabi Musa fakhla ka tuɓe na alayka ta kalmanka to nan mu kuma na kalau muna tuɓe dukkan addinai li wahadani ya cika domin ka aituwarka wa naturuku muna kyale man ya kafuruka duk wanda ya kafirce maka ai ya ji duka ya maka butulci shine ma'anar man ya kafuruka anan duk wanda ya butulce maka ya ji duka yayi jayayyar samuwarka yace shi bai da akwai Allah ba wa yaftari alaikal kadhiba yake kirkiro ƙarya gare ka yake jingina maka wannan kam min kyale shi ba ma koyi da shi cikin addini. Allahumma ai ya Allahu ya Ubangiji, iyaka na abudu gare ka muke bauta kai kadai, ai la na abudu ba ma bauta wa komai illa iyaka sai kai, wa laka nusalli domin ka muke sallah, wa nasjudu muke sujjada, wa ilaika nasu gare ka muke sa'ayi tsakanin safa da marwa. ai ilal jumu'ati duka yana dauka tunda Allah ya fas'au ila zikrillahi wa wa zarul bay yana daukan wannan ma'anar ma ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya li salati yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah to wa ilayka nas'a gare ka muke tafiya da gaggawa ilal jumu'ati zuwa sallar jumu'a au ko kuma nas'a muke sa'ayi baina safa wal marwaci duka malamai suna fassarawa da shi wani hafidu muke gaggawa in ka karanta da fatih bayi na hafadu wa kasra da kisra duka lugga ce guda biyu ko na hafidu yanda muka fi sani ko na hafadu bi fatih fa'i wa biddali kuma ana karanta shi da dalun ne almuhmala wanda ba a masa digo ba zal bane ba na hafizu bane wa na hafidu ko na hafadu ma'anahu shine nasiru muna gaggawa fil amal cikin aikin da ka umarce mu shine ma'anar wa nahfidu muna gaggawa cikin aikata abin da ka umarce mu narju rahmataka muna kaunar rahamarka aina dumau muna kwadayi fi ni'imatika cikin ni'imarka wa hiya aljannatu ita ce aljanna ita ce rahama ka gane wa yarju rahmata rabbihi shine yana kwadayin aljanna wa nakhafu azabaka muna tsoron azabarka aljidda mai tsanani bi kasril jimi da kisrar jin karami aljidda ba aljadda ba ka gane ai azabaka aljidda ai asabita matabbaciya inna azabaka lalle hakika azabarka bil kafirina mulhiqun min riskuwa ce ga kafirai bi kasril ha'i mulhaqun abal riskarwa in ka karanta da kisrar ha'u wa fatiya da fatahata a bi kasril ha'i mulhiqun ita hiya kenan ita azabar mulhiqun min riskuwa ce bil kafirina da kasar ilha'i wa fatiya wata nuska ta zo da fata'ar hasaɗe mulhaƙun abin riskarwa ce bil kafirina wa huwa da'ifun amma wannan lugar da'ifiya ce falkasur kisran nan bi ma'ana lahiqun kaji ban mai riska ce mulhiqun mai risku ismu fa'il ce wal fatu kuma bi ma'ana anna Allah Allah ne ta'ala mulhiqatun mai riskar da azabar bil kafirina ga kafirai shi ma ma'ana ta fita amma akwai rauni to alhamdulillah sai ne askar nau'i askari shafi na nawa ɗari da sittin da biyar ko askari ɗari da sittin da biyar fasulun hajju sabi hajjin ƙaramin yaro wanda bai balaga ba je yayi haji wal abdi da bawa nafilatun duka nafila ne ya gaya maka in ya balaga sai ya je ya sauke farilla akwai masu kuskure a kasar a kasar nan tamu da ban san yanzu ba yanzu an daina wannan al'ada za kamar gasa masu kuɗi ‘ya'yansu ƙanana musamman ‘ya'ya mata sai sun kai su maka sannan su musu aure yawa ba suna yi ko to za ka ga wasu ba su balaga ba ake kai wasu suna ƙanana auren ma wasu da kafin su balaga ake musu kuma an kai su maka sun dawo kuma ana ce musu hajiya ana ce musu alhaji su sai su ɗauka kawai ai sun sauke farilla in suka girma shi kenan ko sun samu kuɗi ba za su koma sun kawai sun yi haji to wannan kuskure ne domin hajju sabi wal abdi nafilatu hajjin bawa to shi kenan dai yana ciki da yaro karami ko sun yi haji fato lafila suka yi farilla tana nan tana jiransu wa in utika ka gane ai ko da in mubalaga ce ko da ai yanta ba wannan au balaga ko yaron karamin nan ya balaga fi asna a cikin tsakiyar aikin hajji to hajjinsa dai lafila ce in dai lokacin da ya zo miƙaci ya yi niyyar hajji ya ɗauki harami bai balaga ba ko bai sami ‘yanci ba, to ko a kan hanya ya balaga ya yi mafarki na farko a rayuwarsa, ko aka ‘yanta shi, to ya sani wannan hajjin fa nafila yake. Eh, a sana'i ɗin tsakankani, a hausa ne muke cewa a tsakiya, ka gane ai. Yawwa aka ce fi asna'i salati, a fasara za mu ce a tsakiyar sallah. ko amma daga kai kabara harama kana cikin asna'ul salat tsakiyar ba tsakiya ta rabi da rabi nufi nufi muke nufi ba kawai a cikinta a ai a hausan ma ana ɗaukar wannan ma'anar ina tsakiyar karatu ya zo ya tashi ko ko da wa'azar haka to to ina da tsakiyar karatu yau ko ina tsakiyar bacci da to ku- kuma ƙarshe ta kai awa uku kalai a farko da zaka sai tsakiya wannan hausa ce ba tsakiyar nisbi nisbi muke ba ai ba cewa aka yi au balaga fi nisbi ha ba ko a tuna ya hausa ne da kawai su a tsakiya suke cewa amma wanda suke so su bamu hasa a tsakankani Eh, ko da ya balaga ko ya isa a tsakankanin aikin haji kaga a kowane irin aiki kenan shine nace inda ya dauki haramin nan da niyya lokacin bai balaga ba ko bai samu yanci ba to in ya gama hajjin nan da ya sani nafila yi falaisa lahul ihramu shi bawa wanda bayi da yanci bai halarta ya dauki haramin aikin haji ba bigari izinin sayidi ba tare da izinin ubangijinsa da ya mallake shi ba tunda tunda nafila zaka je ba farilla ba sallah kam ta farilla bai sai ya hana ka ba azumin ramadana amma tunda hajjin nafila zaka yi bai waje ba akan ka ba to baka isa ka yi ba da izinin sa ba ya ga dama ce kai yau ina da aiki fa a shekarar nan zan zan gina gida kuma kai ne mai kwabar kasa saboda haka babu tafiya hajji haƙƙinsa ne shi ubangiji ya hana tunda nafila za a yi saboda haka bai halarta ba ma ya tafi aikin haji ba da izinin wanda ya mallake shi ba kuma wala huta haliluhu ya halarta ga ubangiji nasa ya walwale masa haramu in ya je miƙati ya ganshi da kai kai kuma ina za ka ai ban je haji ne har nayi niyya nayi wanka na tsara harami ya ce dawo ya kama haramin ya walwale ya jefa masa riga da wando mu tafi ka je ka mun faskare ya halatta tunda ba da izinin sa ba wala huta halilu ya halatta ya walmale masa haramu yace ka zaujati kamar matar aure ce tace za ta je yin haji kika dauri cikin hajin ta dauri ta sauke farilla to fa in za ta koma haji na biyu ko ubanta ne ya biya mata sai da izinin miji in ta dauki haramin na haji na nafila ba da izinin miji ba ya ga dama ya je ya take ta ya bata mata haji kuma bai yi laifi ba a wajen Allah tunda ba da izinin sa bane fa in kana sabiyu qawiyan idan yaro kalamin nan da ya taho haji bai balaga ba da iyayensa ko da alwalansa yana da ƙarfi na jiki ya ta'aƙalu kuma yana hankaltar abin da ake aikatawa a aikin hajjin ba sharal afa'ala ya rungumi ayyukan da ake yi shi da kansa ba sai an yi masa ba duk abin da babba zai yi shi ma yayi kuma hajjinsa ya inganta amma nafila yi wa illa idan ba yi da wayo kasan ya halatta ko na goyo ma a ɗaura mar harami ko jinjiri mai shan nono a ɗaura masa harami a zo miƙati da shi yana goye a ƙudura masa niyyar hajji kaga bai san me ake ba ko to irinsa ne na ake magana wa illa idan yaron nan bai da ƙalfin da zai je yayi ɗawafi da kansa yayi tsayuwar arfa ko jifa da kansa ko kuma bayi da hankali ma da aka ce ya yi ta'akalu ba yi da bai san ma me ake yi ba to a harama wa dafa wa sahabihi waliyuhu waliyuhu alwalinsa ko uwarsa da ta zo da shi a goye a harama ta daura masa harami ta masa niyyar wa dafa ta yi dawafi da shi yana goye wa sahabihi ta yi sa'ayi da shi ka gane ai in ma ubansa ne ya dauko shi a kafada duka dai shine waliyuhu a harama wa dafa wa sahabihi duk ya yi masa wannan. Fa'in kana wasiyan, idan wannan yaron ƙalami da bai balaga ba ya kasance wasiyi ne, bi ma'ana wasi shi alwalin ya zama yaron da ya taho da shi maraya ne, da ubansa ya mar wasici ya kula da shi da dukiyarsa, wa kafa alaihi bai'atan kuma ya ji tsoron tozarta gare shi, shi zai tafi haji, kuma ga ɗan amana maraya an bar masa shi da dukiya. ya ji tsoro in ya tafi ya bar shi matansa ba su da tausayi don ba ɗansu ba ne ba za su kula da shi yadda ya kamata ba kuma bai samu wani wanda zai bar wa amanarsa ba to ya halatta ya taho da shi fa nafaqatuhu abincin da yaron nan zai ci marayan nan cinsa da sha min malihi a dukiyarsa ne shi maraya tunda larura ce ta za ka taho da shi kuma ubansa ya bar mar kuɗi to ba laifi shi ma ka sa shi ya yi harama ya ɗauki harami duk da kuɗinsa tunda larura ce ta sa dole sai ka taho da shi a kuɗinsa wa illa idan baya tsoron tozartar marayan nan kawai gwaninta ne don ubansa ya bar mai kuɗi kana ga za ka ɗebi kuɗi a je a yi bishasha a dawo to da minas za'ida wasiyin nan sai ya biya abin da ya ƙaru ala nafaqatil hadari abu sa abincin da ya saba ci a zaman gida ka san ko tuwon saudiya ba daidai yake da kuɗin tuwon najeriya ba idan larura ce duk tsadar abinci da tsadar gurin kwana a kuɗinsa za ka biya masa tunda an ka bar shi a gida zai tozarta amma in kai ka tsora wa kanka in ka bar shi lafiya kalau za ka je ka dawo ba ka tunanin zai tozarta to in aka je aka dawo za a yi lissafi duk abin da ya karu akan abincin da ya saba ci a gida da maganin da ya saba sha a gida da gun da yake kwana ba biya ake ba amma a can ka kama masa hotel to dole sai ka biya shi kuɗin shi wannan mara in ko baka biya ba to ka ci dukiyar marayar zulma kaga ka bar shi a gida dai ya bi kuma ba a ce ka masa wai ya je ya je yayi haji ba tunda shi bai balaga ba wasi shi malaya ne dama ba wajibi ba a kansa wa man aslama mutumin da ya musulunta au a ataka ko ya yantu au balaga ko ya balaga yawma arafata ranar arfa amma fa dama bai dauki harami ba yanzu ne ya yantu ko yanzu ne ya yi mafarki na farko a rayuwarsa ran arfa ko yanzu ne ya musulunta kuma fa a harama ya je ya yi niyya ya ɗauki harami a ranar arfan wa waƙafa ya zo ya samu tsayuwar arfa faƙaɗa farduhu farillarsa ta sauka ya sauke farali dama rashin musulunci da rashin balaga da rashin yanci shi ya hana ya sauke farilla kuma ya samu kafin ranar arfa ta tsere masa kuma ya yi tsayuwar arfa duk abin da ya tsere a gaba ya zai riske shi in dai arfa dama matsala ce alhajju arafa yawwa haji dai arfa ita ce haji to taqada faruluhu farullansa ya fadi ya sauke farulla wal muhtaru bi aduwin abin tsarewa da abokin gaba ai bi sababi aduwin ba usabadiya ce ya dauko haramin sa daga miƙati sai kuma abokan gaba kafirai ko su ƴan tawaye ko su ƴan fashi suka tsare hanya suka ce ba mai wucewa ka gane ai to ya tahallalu ya warware haraminsa makanahu abun da aka tsare shi bai yi laifi ba kuma ya juya ya koma gida kuma wala qada alaihi babu rama ko a kansa eh amma fa bai sauke wala ya fudu farudu eh ga maganan farulla fa bata sauka ba kai da baka yi dawafi ba baka yi arfa ba baka samu hajji ba to ka gani amma dai saukin da ya samu wala qada alaihi in kai da kanka ka fasa ba abokan gaba ne suka hana ka sawa maka ba to fa sai kalama yawwa wanda ya bata ma aka ce sai ya kai shi a bace ko kuma zai rawa balatana kai baka kai shi a bacen ba eh kwarai ko ai ba ramako bane in ramako ne shine za ka rama wanda ka bata ko kaza ma afsadahu amma wannan dama babu ramako ai in ka dawo za ka yi canja niyya na tumatti ko na ibrahim ko duk wanda ka ga dama wal muhsaru bi maradin wanda ko aka tsare shi aka hana shi karasawa maka bi maradin a dalilin rashin lafiya shi kuma eh jinya ce ta bujuro ana shigowa maka aka wuce da shi gadan asibiti to duk da haka kafin a je asibiti fa ko zai mutu a nan la yuhallilu ba abin da zai warware masa harami illa albayti sai tashi ku abokanan tafiya yanzu nauyin sa ya dawo kanku akan makara ko ya suma ko yana sharafa sai kun zo kun yi tsawafi bakwai da shi tsawafi ku ne sannan a wuce asibiti in kuma ya cika a je a masa wanka a sallace shi la yuhalliluhu amma amma yanzu ba sa yi zafi asibiti ake wucewa amma a ka'idar shari'a ba abin da zai warware masa harami illa libatu sai ɗakin Allah ba kwa da dan yi dabarun ku a hanya dan allura dan drip duk ku nika masa amma sai ya zo an yi dawafi sannan da haramin sa ba za a warware ba sai in ma kun kashi asibitin dare to ba za ku warware masa harabi ba ba aski da yankan sarki sai ko ko- ko ya mutu ko ku ɗauko shi ko ya samu lafiya ya zo ya yi tsawafi ko da fa bayan arfa ne ko da haji ya tsere masa ba zai walwala wannan haramin ba sai dole sai an zo an yi tsawafi da shi sai dai in mutuwa yi alhamdulillah sai mu ala nafaqatul habari eh a wannan dan a dauke shi al-khabar ai su- ai sunan mutum ne ko al-khidru ba al-hadar ne zaman gida a adi aduwi ne eh wannan wajen rubutu ne rubutun zariya ne ko bugun zariya bi aduwi ki- kisra ne ba'u sababiyya ce ita ko kisra take yi da sababil aduwi ba sai me to ina ne to na za mu tashi wa tabayyunuhuma ko da 48 ne to na gani fatabayyunuhuma ka arba'i banatin kamar 'ya'ya mata guda hudu wabni ibnin da ɗan ɗa shine jika ɗan ɗa namiji wa binti ibnin da ƴar ɗa to kaga nan akwai tabayyun ba zai taba zama daidai ba wa tawafuquhuma da kuma dacewarsu ka samani banatin kamar ‘ya'ya mata guda takwas, wasu tafi bani ibinin da kuma ‘ya'yan ɗa namiji guda shidda. Waɗancan kaga za su ɗauki sudusani, ko waɗannan su kuma su ɗauki sudusi. Eh? Eh mana, a bani ibinin fa, samani banati, kaga su za su ɗauki sudusani, shi ko bani ibinin ‘ya'yan ɗa ai sudusin za su ɗauka. Inda ba banati ibni aka ce ba bani ai maza ne yawwa wa tadakulu ma da tadakulin su ka arba'i zawjatin kamar mataye hudu ya bari wasu take a shiƙa da kuma shaƙiƙai maza guda shida wa tamasulu ma da tamasulin su ka ummi kamar wanda ya mutu ya bar uwa wa sitti banatin da ƴaƴa mata shida wa salasati bani ibnin da ƴaƴan ɗa guda uku jikoki maza guda uku au ala salasatin ko ko kuma akan guda uku ne susuwa ah, banatin din kenan jikoki maza guda uku ƴaƴa mata ma guda uku wala ya tasawwaru al-kasru ala aslina mala yace karayar lissafi baya kasantuwa a bisa asalin wannan cututtuka da muka kawo na rabe-raben gado ala aksar a bisa mafi yawa daga abin da muka faɗa yace ka zaujatai ni kamar mataye biyu ya bari wa kamsi banatin da ƴaƴa mata guda biyar wa saransi a shiƙa da kuma ƴan uwa shaƙiƙai maza guda uku su ne asibai to fa kullum kowane ɗaya daga cikin nau'o'in nan guda uku mata biyu ƴaƴa mata biyar da ƴan uwa shaƙiƙai guda uku yubayinu sihamuhu zai yi tabayunin rabansa wa sahibihi da abokin bulminsa falhasili min abin abinda zai kasance daga wannan bugu da za a yi na hisabi kowa ya ya samu nasa cikakke fil mas a salasuna za a buga talatin ne za a kasa talatin kenan fil mas'ala a cikin wannan mas'ala ta kunu sab'a mi'atin wa ishirina za ta kasance ɗari bakwai da ashirin summa mallahu shay'un ya'kulu madruban fi ma darabtahu fil mas'ala sannan duk wanda yake da wani abu a wannan gada a cikin waɗannan da aka ambata ya akuzuhu zai rike shi zai ɗauke shi madruban abun bugawa na wancan lissafi shi ma da rabta wucin mas'ala cikin abin da ka buga shi a cikin wannan mas'ala to alhamdulillah sai me wannan duk ya shafi lissafi ne na bugun kasa ai shi wannan calculator duk ya ɗauke mana wannan sai an yi ta bugawa yawa ina ne a ƙarabu أقرب المسالك وإن وإن قسى to shi kenan na gani wa inna ƙasa idan wannan abin da itikari ya tawaya to fa kullum ma fiha ga kowanne za a cire abin da yake cikinta shi abin da ya sayar na wannan fodin din da wanda ya yi niyyar ajiyar da wanda ya yi niyyar ah, menene ah, sayarwa ya samu riba to idan ya yi ƙasa da nisabi kuma daga cikin dukiyarsa da yake zakka ya saya ya ajiye to kowanne ma zai cire masa zakka wa in za da in ya ƙaru farashi kenan wa na ƙasa kuma da aka biyu sai ya tawaya to ƙaba zai biya bin na ƙasi da abin da ya tawayan alama ƙablahu a bisa abin da ya gabace shi wa in nihitu kira al'amilu ko idan mai aikin kirala ya yi itikari to fakadde ni kamar bashi ne da suke bi mutumin da ka bashi kuɗi ya je yi kirala ka san sharaɗi ba ka ƙayyade masa sai abu kaza inda ka yarda da kasuwancinsa ya iya kasuwa duk abin da ya ga zai kawo muku riba ya je ya saya to sai ya ga in mun sayi tattasai ko barkono ko tumatiri mun ajiye nan da wata ɗaya biyu uku farashinsa zai hauhawa a samu riba sai ya je shi al'amilu ɗin ya yi itikari ya saya ya ajiye to fakadde ni shi ma kamar bashi ne duk ranar da aka sai da shi sai an cire masa zakka inda ya tsallaka watan zakka din ba za a ce ranar zakka a je a yi kimarsa a zo a sayar ba tunda ba a tashi sai da shi ba kamar bashi ne tunda bai shiga hannunka ba ba za ka lissafa da shi ba amma duk ranar da ka karɓo sai ka cire masa zakka to shi ma wannan abin da aka yi kodin din nasa in ya tsallaka watan zakka duk sanda aka sai da shi sai an cire masa zakka wa ujilat zakatu mashiyatihi ana gaggauta zakar dabbobin shi itikari din mutlaqan ko da wata irin niyya ya saye su ka gane da kuɗin zakka ya sayi dabbobi da niyyar ya yi sana'ar dabbobi zai ajiye su zuwa wata kaza test idan suka yi tsada zai fitar ya sayar to fa wannan aiki ya same shi in dai dabbobin nan su shekara a hannunsa to lalle ne za a gaggauta cire zakkar dabbobin nan ko da lokacin sai da su bai yi ba wa husibat za a lissafa ta ala raddihi ga mai wannan dabbobin ka zakati fi'ir raƙiƙi kamar zakkar fidda kai na bayinsa kaga ba ba fidda kai a kansa ai tasa tana wuyan wanda ya mallake shi to haka nan ita ma in lokacinta ya yi ga karfi da kai na bayi dole zai cire a cikin dukiyarsa nan al'amilu mai aikin kirala yuzaki yana zakkanta riba ribarsa in ta kai misali shi mai kirala illa na zakka ta yi ba wai haka za a haɗe dukiyar gaba ɗaya uwar kuɗin kiralan da ribar kiralan a yi zakka ba a lissafi za ka ba wa mai dukiya uwar kuɗi na dama kaza ce kuma ribar da muka samu kaza ne in mun raba riba akan sharaɗin da muka yi ni zan samu kaza kai za ka samu kaza shi mai uwar kuɗi ya haɗa da uwar kuɗinsa da ribar da aka samu nasa a cikin wannan dukiyar ya yi masa zakka kai ma al'amilu mai aikin kirala ribar ka da ka samu a cikin wannan kiralar za ka haɗa da kuɗinka da kake juyawa a gefe wanda dama ya kai zakka duk ka haɗe ka musu zakka ina fata an gane ita kirala ba a mata zakka a dunkule za a ware kowa ya ware lissafinsa haƙƙinsa a cikin wannan kiralan mai aiki riba ce tasa dama a wani kuɗi ba tasa ba ce ribar da aka sharaɗi ita ce tasa to zai zakkanci wannan ribar wa in kalla ko da yayi kaɗan fa ko da kai misali ba in dai dama yana da abin da abin da yake haɗawa to ko da bai kai misali ba sai ya haɗa da wannan ribar da dukiyarsa da ta kai zakka ya cire musu zakka li'amin amma a shekara ɗaya zai yi sau ɗaya wa in aqama bi yadihi haulan ko idan wannan kiralan ya zauna a hannunsa tsawon shekara ba a kasara da mafi yawa wa kana su su bi da mai dukiyar kiralan da mai aikin kiralan hurraini dukkan su yantattu ne musulmai dukkan su musulmai ne biladeni ba wani bashi da yayi daidai da dukiyar da suka mallaka ko ya wuce abin da suka mallaka ko zai tauye nisabin zakka in sun ware abin da ake bin su bashi ko wa hissatu rabbihi ko ya zama kuma rabon mai dukiyar biribihi da ribar mai dukiyar da rabonsa nisabun ya kai nisabi to wannan kowa zakka tana wajaba a cikin nasa au kalla ko kuma ya karanta wa indahu amma a wajensa shi mai gidan ma yukammiluhu yana da abin da zai kammala nisabi to fa in ya shekara dole zai cire masa zakka a to alhamdulillah au mahara to alhamdulillah wala yusibu dainu ko sai ne to ina ne hannu hannun masa'ili shafi na tamanin da to ina za mu tashi domin a cikin bayani ko lamba ta biyu walbas mulatu da yin bisimillah wata awudu da auziya fil fariyata a cikin sallar farilla ya hadisi anas ibn maliki domin hadisi nan na anas dan maliki radiyallahu anhu kala yace sallaitu kalfan nabi na yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakar da sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar wa usman da sayyidina usman falam asma ahadan minhum ban ji mutum guda daga cikin su ba su su hudun nan manzon Allah sayyidina abubakar umar usman ban ji mutum ɗaya ba minhum daga cikin su ya qara'u da yake karanta bismillahir rahmanir rahim a cikin sallar rawahu muslim muslim ya rawaice shi wa ahmad amma fa wa huwa wannan hadisi mu qaribun yana laurawa duk da cewa akwai shafi muslim a cikin marwaitan akwai wanda aka yi sabani a cikin ingancin sa a cikin santalar hadisi haka mai masaliku dilala ya faɗa sai mai masaliku dilala ya ce la yasul istidlalu bihi kafa dalili da wannan hadisi baya inganta a babin fiqh kenan duk da malikiya tana aiki da shi makaruhi ne a sallar farilla ka yi bismillah ko a ujiya kamar da ya kawo maka a cikin makaruhatu sala to amma malamai mu haƙiƙai sun ce la ya sihul istidlalu bihi wannan hadisi na Anas dan Malik da yake yayi sallah bayan Annabi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da Usmanu bai ji ɗaya daga cikin su yana karanta bismillah a sallah ba suka ce baya inganta a kafa dalili da wannan hadisi. Saboda ne, hadisi na gaba kamar yadda za mu karanta, Malam ya ce walkarahatu shi karhancin bismillah a sunar farilla, hiya mashuhurul mazhabi ita ce mashuhurin ƙauri na mazhabar malikiya. Abin da ya fi shahara a malikiya ba a yin bismillah a cikin sallah ta farilla. Wa ƙali ibnu Abdulbar amma ibn abdul bari wanda yayi wa imam malik sharhin muwatta wa huwa ko yace wa huwa tahsil madhhab malik wannan shine matabbacin madhabar imam malik na ba'a bismillah sallar farilla wa ashabi da sahabbansa wato albajirai imam malik amma yace wa an malikin aidan inji inji ibn abdul bari fa yace an rawaito wata ruwaya daga maliku aidan ita ma fil mabus fil masbudi fil mabsudi a cikin littafin almabusudu filfardi cikin almabusudu filfardi sunan littafi ne aka ce wa an ibni masalamata daga ibni masalama shi ku babban malami ne ma na imam malik muhammad ibni masalama annal basa malaka cewa bismillah manduba mustahabbi ce a sallan farillan ne shi mawudi ya kama na wannan faduduwa wa an ibni nafi daga ibni nafi an rawaito wujubu wajibcin bismillah ibnu nabi kuma malami imam maliki ko har ma suna wani malaman hadisi suna cewa a sahu riwaya malikun an nafi'in an ibn umar an rasulillah wannan imamu bukhari shine ya faɗa yace mafi ingancin ruwaya a ce maliku ya rawaito daga dan nafi'u shi kuma dan nafi'u daga dan dan umar shi kuma dan Umar daga manzon Allah. To gashi shi Nafi'u wanda malami Imam Malik ne shi a nasa a tasa mazhabar ya rawaitu wujubuha wajibcin bismillah a cikin sallah bina'an saboda ginin hukuncinsa da yayi ala annaha ayatu min al-fatiha abu sa ita bismillah fa aya ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha wa huwa mazhabu shafi shine mazhabu imamu shafi a shafi'iyya an ka karanta bismillah a fatiha a sallah baka yi bismillah ba baka da sallah dan kabar aya ɗaya a cikin fatiha kuma hadisi ne ingantacce daga manzon Allah da yake idza qara'atum fatihatal kitabi faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa inna ihda ayatiha haka manzon Allah yace ga mu hadisin can zamu ji ashe yana ƙasa yawwa saboda haka shafi yace bismillahir rahmanir rahim ita ce farkon aya ɗaya ta fatiha ka gane in kace arrahman alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu ce arrahmanir rahim ita ce ta uku maliki yawmiddin ne ta hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ita ce ta biyar ihdinas siratal mustaqima ita ce ta shida siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ita ce aya ta bakwai mu muka ce sa'ada an'amta alaihim ba aya muke sa'a ba eh eh a samu kira'ar ko to a wajen shafi'awa wannan wakafi ne kuma magana su abin duba ne ka duba tsarin ayoyin fatiya duk ƙarshe yana ƙarewa da ya da nu'ara ko ya da ni'ara ko ita kanta bismillah da ya da ni'ara ta ƙare ko aka ce rabbil alamin arrahmanir rahim akwai ya ana ja sannan harafin ƙarshe maliki yawmiddin akwai ya da nu'ara nasta'in akwai ya da nu'ara ko mustaqim akwai ya da ni'ara wala dalil akwai ya da nu'ara don me yasa aka samu na a alaihim eh a bi wata baya take duk da cewa mazhar ba mu ce qira'ar mu ce ka gane ai to su a wajen shafi'awa da qira'ar hafsu ka gane da yadda magdubi alaihim waƙafi ne ba aya ba an a sorry siratal ladina an amta alaihim wannan waƙafi ne ba aya ba saboda bismillahir rahmanir rahim ita ce ta dauki ayar farko eh eh ka duba su ba sun yi ladabi in ka duba za ka ga ana sa waƙafi ga aya ga waƙafi eh ita kaɗai da fatiha take zuwa da wannan akwai su ayoyi guda uku ga aya wai a yi ladabi ne ga wancan ruwayar ato su dai sun sa maka ga aya dai amma kuma akwai wakati ko ba inda ake samun da qur'ani gaba ɗaya sai a cikin fatiha aya ce ato kira'ar mu ce kuma ingantacciya ka gane ai ai kira'ar mu ce ta warshu haka ta zo kuma ruwaya ce sabita daga manzon Allah dole za mu ɗauke ta amma dai kira'ar hausu su wakafi ne babu aya bismillah aya ce kamar da za mu ji in mun je hadisin wa an nu'aym ibn al-mujmar daga nu'aym ibn al-mujmar qala sallaitu wa ra'a bi hurairata kaji wani hadisi yace nayi sallah a bayan abu huraira radiyallahu anhu fa qara'a da yazo farkon fatiha sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim a bayyane ثم قرأ بأم القرآن سنة karatu da Fatiha. hatta iza balaga wala dalin har sai da ya kai ƙarshe yake wala dalin na ƙala amin dama akwai kaulani wa ya ƙulu ko yana shi abu hurar a cikin sallar yana faɗa kuma iza ƙawa minar julusi idan ya tashi daga zaman tahiya zuwa tsayuwa yana faɗin allahu akbar yana yin kabbara ثم يقول إذا سلم سنة أبو هريرة باين يا sallama yana cewa bayan ya sallame sai ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa inni cewa ni la ashbahukum ni ne mafi kamantawar ku salatan sallar da aka yi bi rasulillahi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan ku nan yana magana ne da tabi'ai shi ne ai mubinul mujmil tabi'i ne bai ga manzo Allah shi ko Abu Huraira kowa ya sani sahabu manzo Allah ne yace dukkan ku nan wallahi na fi ku kamanta sallar da aka yi tare da manzon Allah gashi kuma yayi bismillah a farkon Fatiha kafin ya karanta Fatiha kaga shi ma karanta Fatiha ashe yana yana da asali yi mana zance abu hurera ne shi wallazi na fi ai gashi sun mai kulu idza sallama abu hurera yana faɗa lokacin da ya sallama ya ce wallazi na fi biyadi na rantse da ubangijin da raina yake hannun ikonsa inni cewa ni la asbahu kum shine mafi kamantawar ku salatan sallah wacce aka yi bi rasulullahi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi rawahu an-nasa'i wa ibn jurayma wa rawahu al-bukhari ta'liqan bukhari ya rawaice shi amma ta'liqe mun san matsayin ta'liqin bukhari inda yadda da marwaita ba baya ta'liqin hadisi da rawaice shi da sanadi har zuwa manzon Allah ba amma ya yadda da wanda suka rawaito shi ma ya ɗauko shi ya sa shi wani lokaci ya fi hadisin sa ma ƙarfi saboda muhimmancin hadisin shi bai same shi ba saboda muhimmancin hadisin a wannan babin da yake magana shi kuma ba yi da shi kuma ya yadda da wanda ya samu a wajensu da sanadin da suka samu shi ma ya kawo ya rataya shi ne ma na ta'aliki ba shi ma ya allaka shi a cikin littafinsa duk da ba nasa bane kaga yana da ƙarfi to imamu nasai ya rawaice shi bukhari ma ya rawaice shi amma ta alika yayi ta aliki hadisan ne bai rawaice shi da sanadi har zuwa manzon Allah to ga ɗaya hadisin shi ma an abi hurairah radiyallahu anhu kala yace kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qara'atum al-fatiha in za ku karanta fatiha anan sawa'un a sallah ne ko a wajen sallah in dai za ku karanta fatiha manzo Allah ce faqra'u bismillahir rahmanir rahim ku karanta bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha domin ita bismillah nan ɗayan ayoyinta ne ita fatiha to ka karanta fatiha ka rage aya ɗaya sallar ka fata inganta gashi an to a'a domin riko da mazhabar ka kai yawa shi yasa mu da ma tijana mun ajiye wannan ba dai karhanci dai ƙwallon malikiya ba ai karhanci baya hana halacci ko to muna karanta bismillah saboda fita daga safani rawahu daru qudni wa sawaba waqafa to alhamdulillah eh shi ma alawa bil karhat yana na karhanci a malikiyan wancan yafi karhanci akan wannan ai ana an ce wa yajuza fil nafl ai an ce ana fula ya halatta ku to tun da ku har halatta a nafila a ce ba zai ƙasa sallah a farilla to amma ba su yi maganar karanta ta bayan fatiha lokacin da za a karanta sura eh suna yi duk dai bai ɓata sallah ba sai dai a ce makaruhi ne sai me shi ma ba ma fuska ba fuska ake shafawa annabi ya yi akwai hadisai da ifai amma ibn hajar al-asqalani ya ce suna ƙarfafa juna akwai hadisai ya kawo shi a cikin bulugul marami manzo sallama ya ce idan za ku roki Allah fas'aluhu bi buduni akutikum ku roke shi da tafin hannuwanku yace sannan kuma ku shafe fuskokinku da ita hannayen domin Allah yana zubo da albarka a tafukan hannu lokacin da kuka yi addu'a to amma hadisi ne da isi sannan ibn hajar ya kawo hadisi a cikin babul azkar a ƙarshen mukuta a bunan bulugul marami ya kawo ta ruwaya ita kuma ita wacce ba wannan ba ita ma tana nuna cewa manzo Allah in yi addu'a yana shafa fuskokinsa da tafukan hannunsa sai ku duk hadisan da aka rawaito su akan shafa fuska ya addu'a da da isai ne amma yace wa yuqawi ba'du ha ba'd shashin yana karfafa shashi yawa ba zai yi wancan waye daban wannan ya ma wuce GI ya kawo magana ne kan akan suna da yawa amma suna karfafa juna ba zai yi a ce duka an tare ayyuka manzo Allah kariya wacce hanyar daban ba ta da alaka da wannan ta dangane ga manzon Allah wannan ma daban kuma duka ba maudu'i da ifi aka ce shi ko da ifin hadisi malaman hadisi sun ce ana aiki da shi da sharuɗa guda uku ka gane na farko yana bayanin falala bai shafi aqida ba bayani ne akan falala ko na biyu bai saba wa hadisi ingantacce ba ka gane ai yawwa na uku yana bayani akan tsoratarwa ko yana bayanin falala ko yana bayanin gargaɗi duk wanda ya kaza Allah zai masa ka kaga bai samu babu akida ba tsoratarwa da kuma kwadaitarwa a tarhib wa tarhib kuma bai ci karo da ingantaccen hadisi ba to ya halatta ayi aiki da shi magana maganar falala ce Allah ya sanya albarka a ciki to babu laifi dan ka sha ba alhamdulillah sai me Allahu alwadi alai buba ya fito to alai buba da yana na aiko to za mu yi aiki ina ne ko shafin mu daban ne ɗari da tamanin da to ina za mu tashi a ajiya mu yi ɗan ba da ba za mu yi a arif ma ya ci ko kuma tun da jiya baka nan kai aka yi shi kuma yau baya nan sai mun maimaita wannan ba ne a ne ba to ba kenan a arin ma ya ci to na farko sarartu surura yace ka yi irabin abin da zai zo guda hudun nan kace sarartu surura sarartu na yi farin ciki sai kace sururan farin ciki kaga yana ƙarfafa farin cikin ne to sarartu din nan fi'ilun wa fa'ilun ka gane ai fi'ili ne ma bi na sarra ya yi farin ciki to tu ɗin shi ne ta'ul da kalin da take fa'ili sarartu fi'ilun wa fa'ilun sururan shi ne maf'ulun mutlaq mansubun yu'akkidu fi'ilahu yana karfafar aikin farin ciki kai na yi farin ciki surur farin ciki wannan yana karfafawa ne ba yana bayanin adabi ko nau'i ba na biyu is'a sa'ayal mujibbi is'a kai aiki sa'ayal mujibbi irin aikin mai kokari to is'a din nan fi'il amri ka gane ai eh majzumun wa alamatu jazmihi al-fatah لأنه المؤتل العاشر domin yana da illa la wato mabniun ala al-fatahati abin gina ne akan fata yawa fi fi mahallin jazmi yawa yana mahallin jazmi amma gina akan fata li annahu al-mu'tal domin abin yi wa illa ne to sa'aya al-mujid dinnan sa'aya shine maf'ul mutlaq sannan kuma mudafun ne al-mujiddi mudafun ilayhi mujrurun bil idafa kaga wannan shi ma yana kalfafar a yana bayanin irin nau'i ne na yi aiki irin aikin mai ƙoƙari kaga nau'in yake gaya maka ba ƙarfafa ba ba kuma ba kuma adadi ba la ta kafi kaufal jubana la ta kafi karki ji tsoro ka gane ai idan namiji ne sai ka ce la la la ta kaf kulna la ta kaf to umma ta ce la ta kafi karki ji tsoro kaufal jubana irin jin tsoron ragwaje, ka gane aljubanau ragwaye, to shi ma kaufa shi ne mudafun ilai, kuma shi mudafun ne kuma maf'ul mutlaq aljubana shi ne mudafun ilai mujrurun bil kasarati zahira. Turuku aminul baridi ko ɗarraƙa aminul baridi baba ɗarƙas, aminul baridi ma'aikacin akwatin gidan waya. ka san akwatin gidan waya? ka san P.O. box yanzu ya daina aiki duk waya ta cin shi akwai masu aika wasiƙa ta gidan waya ake cewa ko da za a je a sa a wani ofishi yau akwai a nan akwai a gurda akwai a sai a ja duk birane akwai daga nan in sun taru za a ɗauka dama ka sayi fitam wannan shine kuɗin aikawan ka liƙa in ba su san ba za su kai ba yau sai ka san su san in na naira hamsin ne ai da fa kwabo biyar ma eh yawwa to za a ɗauka a kai to shine sundukul baridi da sunduku ai akwati ne ko akwatin gidan waya to amilul baridi ma'aikacin aika wasiƙu ɗarraƙal baba ya ƙwanƙwasa ƙofa ɗarƙan ƙwanƙwasawa idan wasiƙun suka je garin akwai ma'aikatansu da mashina da akan dawakai ake yi da can yanzu aka zo ana yi da mashin da motoci kam- manyan kamfanoni zai ɗauka dama a jikin ka rubuta adires da lambar gida da sunan anguwa da komai da komai kai yana ɗaukawa da yake aikinsa ne duk girman birni in suka karanta sun san anguwar sun san titin sun san gidan kawai biyowa zai in ya zo ya kwankwasa kofa kana buɗewa ya baka ya ɗauko takarda a- akwai littafinsa da za ka yi sainin cewa ka karba shi kenan shi ya gama aikinsa to irin wannan ne ya kawo wasiƙa yake ɗarraka amilul baridi ma'aikacin akwatin gidan waya ya ƙwanƙwasa albaba ƙofa ɗarƙan ƙwanƙwasawa to in ka ce ɗarraka ɗin nan eh, shi fi'lu madin ne amilul baridi amilu shi ne fa'ilun marfu'un kuma amilu mudafun ne albaridi mudafu ilayhi ne ma- majrurun bil idafa albaba shine maf'ulun mutlaq ka gane ai a al- al- albaba maf'ulun bihi ne mansubun darqan shine maf'ul mutlaq wanda yake bayanin kalf- wato yake karfafa bu- buga wannan kofa yana bu- yana karfafa fi'ilin ne darqan kwankwasawa ba nau'i ba ba adadi ba yawa yana karfafa kwankwasawan ne ba wasa a ciki to alhamdulillah lokacin sallah ne fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله